نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته yanzu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka da muke karatu a wannan masallaci namu mai tarin albarka muna nan a cikin wannan littafi mai tarin albarka usulu salata ko salata ta usul littafi na babban malami al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab allah ya ji kansa da gafar mun tsaya daidai da malam yake mana bayani akan abin da ya shafi ibada da kuma dalili da zai sa ya zanto cewa bayi Allah kawai ne za su bautata mawa a satin da ya wuce muna a daidai fadin malam da yake cewa arrabu wal ma'budu wal dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أنني بكى أيا يوم ماذا مكاشا كم وجمالا وأنواع العبادات نعم
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصدق والنصر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون المؤمنون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين
malam yake cewa ƙalar musannaf rahimahullah mai littafi yake cewa a cikin wannan matashiyar magana tashi cewa zai kawo mana nau'ikan da ake kira ibada saboda lokaci da yawa in an ce al'ibada mutane suna takaita ta a zuwa a yi sallah a masallaci ko abin da ya shafi zakka ko abin da ya shafi aikin haji sai mutane su dunkule ainihin ibada a nan kawai su ce wannan shi kawai ake kira bauta to musulmi ya aje komai in ya shiga cikin masallaci daga ya fito kuma zai iya yin komai ba ibada yake ba to shine malam zai gaya maka nau'in ikan ibada a nan ya kawo su ba wai dan su kenan ba ya kawo su ala sabilin misal a bisa misali ne ya kawo malai cewa anwa'ul ibadati kalolin ibada allati amara Allah biha wanda Allah ta'ala ya umarni da ita mithlu sai malai ce to ga misali ne in kana so ka sani abu na farko al-islam shine musulunci abu na biyu sai malai ce wal iman shine imani abu na uku sai malam ya ce al'insan shi ne insani waɗannan abaibai guda uku da malam ya littafa malam yake cewa su ne ake kira maratibul din su ne ginshikan addini ga baki daya mataki mataki musulunci yana da mataki guda uku mataki na farko shine al-islam ka zama musulmi mataki na biyu shine al-iman ka taka marhala ka daga matsayinka daga musulmi sai ka taka daraja ko martaba ta biyu ita ce ta imani martaba ta uku shine ka daga martabarka daga wannan imanin zuwa martaba ta gaba ita ce al-ihsan haka ubangiji ya ambace su a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne shahararre wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya tambaye shi yace akhbirni anil islam ba ni labari akan musulunci me ake kira da musulunci sai manzo Allah ya ambata masa cewa musulunci an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulunci shine kashe da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuwayi da ɗaukaka kuma kashe da a zuciyarka da bakinka da gabanka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sannan ka tsaye da sallah sannan ka yi azumi sannan ka yi zakka sannan ka ba ka je aikin haji waɗannan su ne rukunai guda biyar maza Allah da su ne ya fassara abin da ake kira musulunci sai mai tambaya ya tambaye shi ce to ba ni labari akan al'iman sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake kira al'iman sai littafa masa rukunan imanin nan guda shida ya ce imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da manzanni imani da littattafansa imani da ranar ƙarshe sannan da imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau duk in ta same su ka yadda daga Allah ne maza Allah sai fassara al-iman da waɗannan rukunan imani guda shida sai ya ce to ba da labari akan al-ihsan sai maza Allah ya gaya masa cewa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lamtakun tara ku fa'in da ya raka ka bautata ma Allah kamar yana ganinka kamar kana ganinsa domin in ba ka ganinsa shi yana ganinka ba za ka sai fassara wannan da cewa shi ne ake kira da isani to waɗannan duk wanda ya samu wannan falala duka ya taka martaba har ya kai ta isani to wannan shi ke nan kuma shi ne ƙololuwar abin da ake so mumini ya samu a cikin imaninsa to shi ne mala ya soma littafa maka yake cewa in an ce ibada yana daga cikin abin da ake kira ibada shine musuluncin gaba daya in an ce musuluncin gaba daya da fassarar wancan hadisi na sayyidina mala'ika jibril yana nuna su ne waɗannan al'amuran guda biyu ina fata fahimta kalmar tauhidi sannan sallah sannan azumi sannan zakka sannan kuma aikin haji waɗannan su ake kira rukunan musulunci kuma su ne suka koyi musulunci ga baki da idan uku farko ba su samu ba to ana iya yaƙan mutane har sai idan sun yadda da waɗannan uku farko amma idan mutanen gari suka yi jayayya suka ce sun yadda da ukun farko amma biyun ƙarshe ne suke da ta cewa a kai to nan ba za a yaƙe su ba za a yi masu wa'azi a kai har sai sun yi imani uku farko su ne kalmar shahada su ne ainihin wato sallah sannan mai sannan zakka waɗannan su ne dalilan da suke sa a yaƙi mutane idan sun yi faɗa da mai yin waɗannan guda uku ko idan sun yi jayayya da mai yin wannan guda uku ko kuma idan sun tare mutanensu a bisa a kira su akan waɗannan maratib waɗannan ƙa'idoji na shari'ar musulunci ina fata fahimta shi sa Allah ta'ala ya ce wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata sai Allah ya ce faqallu sabilahu idan suka tuba ai idan suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan nan wa qama sala suka tsaye da sallah abu na biyu wa atu zakata suka ba da zakata sai Allah ce faƙallu sabila to ku sakan musu mara babu sauran yaƙi yanzu kuma sai a ci gaba da wa'azi har su yadda da rukunai guda biyu shine azumi da kuma abin da ya shafi aikin da waɗannan su yake kira maratibul islam ina fata an fahimta wato abu na farko da ake son a soma samu a tare da kai shine al-islam bayan ka musulunta ka faɗi kalmar shahada to kuma sai a ga abin da gabbai suke aikatawa na sallah azumi zakka haji da sauransu to wannan su suna cikin ibada wannan ba wanda ake masu sai Allah mukuwayi mutum ba zai tsaye ba zai yi sallah ba ya ce ya yi ta don wani a'a ana yi ne don Allah haka azumi haka zakka abin da ya fi sauƙi da ake karkatar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba a cikin waɗannan ababen guda biyar shi ne mai shi ne zakka shi ne mai shi ne haƙƙin Allah amma galibi wanda duka ga yi sallah da wahala ka ga ya yi manufin yin zama don Allah ba ne ba sai dai ko a zuciyarsa ya gyara sautin saboda wasu suke yariya amma galibi za ka ga cewa mai yi yana cewa don Allah yake yi amma a cikin zakka kaga riya tana shiga mai yawan gaske a cikin azumi da wahala wani ya azumi a zuciyarsa ya zarto cewa wani fasa ba don Allah ba ne inda zai wahala ka iya gane haka haka abin da ya shafi aikin haji amma haƙoƙin Allah za ka ga da yawa mutane a fili a yau suke tauyewa ba su miƙa ma Allah kowa yi da ɗaukaka sai abu na biyu shine imani to martaba ta farko ita ce musulunci martaba ta biyu ita ce al'imani wato bayan mutum ya zama musulmi sai kuma ya yadda da waɗannan rukunan imani guda nawa rukunan imani guda shida duk wanda ya yadda da su shi ake kira mumi idan mutum ya yadda da su to ana kiransa mumi inda ya yadda da waɗancan guda biyar yana sallah yana azumi yana zakka yana haji to in ya yadda da waɗannan kuma guda shidan to ya zama mumi yadda da Allah imani da shi ke imani da manzanni wato akwai abin da ake kira imani da manzanni a jimlace akwai abin da ake kira imani da manzanni a rarrabe imani da manzanni a jimlace cewa ka yadda cewa Allah ya turo annabawa zuciyarka ta gaya maka wannan cewa Allah ya zaɓe su a cikin mutane ya turo su don su isar da saƙonsa zuwa ga mutane hanya gaba ɗaya zuwa ga Allah ko zuwa ga rahamar Ubangiji ta toshe sai ta hanyar annabawa ba wata hanya wadda mutum zai biya haɗu da rahamar ubangiji dole sai ya ga hanya annabawa to wannan ka yarda da su kuma ga baki ɗaya da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba ka yarda da su ga baki ɗaya in dai an ba da labari a cikin alkur'ani mun samu cewa allah ya aiko annabawa to ka yarda da su gaba ɗaya shi yasa allah ta'ala ya faɗi waɗanda suke muminai ya ce amanar rasulu bima أنزل إليه من ربه والمؤمنون سيتم كل آمن بالله سيتم وملائكته وكتبه ورسله أكيدا تمسلمي إتتي سني إيماني دا أنبوا غباتا da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba duk suke imani sannan bayan haka kuma ƙur'ani ya ambaci annabawa guda nawa guda ashirin da biyar a cikin sura guda ɗaya ambaci guda goma sha takwas cikin suratul an'am sannan sauran kuma za ka neme su a cikin waɗansu surori daban ubangiji ya ba da labarin waɗannan to waɗannan ba su kaɗai ba ne annabawa da manzanni a'a allah da kansa ya ba da labari cewa rusulan qad qassasnahum alayka wa rusulan lam naqassuhum alayk manzanni ne waɗanda muka yi ta turowa wasu mun baka labari wasu ban baka labari ba to musulmi ya ce yayi imani da su gaba ina fata ana fahimta aƙida ce ta kafirci mutum ya ce ya yadda da wani annabi bai yadda da wani annabin ba fadin haka kafirci ne Allah ya kira shi kafirci sannan akwai imani kuma da manzanni a rarrabe cewa kowane annabi Allah ya ba shi littafi kuma an turo shi zuwa ga wasu annabawa ai zuwa ga wasu mutane me aka turo shi da shi shine an turo shi da sako an turo shi da sako guda ɗaya wanda ya shafi usul wato su annabawa gaba ɗayansu sun haɗu akan usul amma sun rabu akan shari'a saƙonsu guda ɗaya wanda suke tarayya a kansa shine babu wani abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wannan mun ta karanta ayoyi a baya wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu at-taghut wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba wani manzo da Allah ya taba turowa ta ce kalman nan guda daya ba abin bauta da gaskiya sai Allah to kai da duk annabawa an turo su da kalmar tauhidi amma a shari'a sun sha bambam don Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ina fata mun fahimta sannan ka yadda cewa kuma annabin ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban su shine mafi falalansu dan me ya zama mafi falalansu saboda kowane annabi ana tura shi zuwa ga wata yan tawaga ne wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ولقد بعثنا في كل أمة رسول kowace al'umma an tura mata manzo amma shi annabi da aka turo shi sai aka ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an an turo shi ga duniya ga baki to tunda an turo shi ga duniya ga baki da kaga fadin risalarsa ta bi tasu to tunda fadin risalarsa ta bi tasu dole ya zama shine shugaban su ina fata ana fahimta sannan kuma ya fi su falala saboda me saboda kowane annabi an ba shi littafi ne na ɗan wani lokaci bayan ya tafi sai aka hargitsa littafi da aka hargitsa littafin sai Allah ya sake turo wasu annabawa su jaddada waccan tsohuwar karantarwar mai kyau wanda aka lalata shi yasa aka ta samun annabawa da yawa a cikin bani isra'il Allah ya gaya masa yace ku tuna ni'imar Allah da ya akan ku iz ja'ala iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka Allah ya muku ni'ima ya sanya annabawa da yawa wannan saboda me sun haƙiƙi littattafan da aka bai musu da manzannin suka tafi suka hargiza karantarwa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله يقول من سوكر التوراة wannan attauran da muka saukar da ita ya hukumu bi annabiyun allazina aslamu annabawa da yawa ne suka yi amfani da attaurar bayan tafiya annabi Musa an ta turo annabawa su dauki wannan littafi na annabi Musa su ta karantarwa su ta karantarwa Allah ya ce bi masu fizu min kitabillah an ba su amana su kare littafi kar su gurbata shi amma sai suka haƙinci amana sai suka canza littafi shi yasa suratul baqara Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun a cikin suratul ali imran Allah ta'ala yake cewa wa inna minhum la fariqun يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin su akwai waɗanda ke karkatar da harshen su yi twistin ɗin littafin Allah ga abin da Allah ya gaskiya ba haka yake ba wa ya ƙulula huwa min indillah sai su ce wannan daga Allah ne Allah ce wa ma huwa min indillah kadai ba daga Allah yake ba wa ya ƙulula alallahi kaziba wa hum ya'lamu suna kirkira ƙarya su dangana zuwa ga Allah alhali suna sani saboda su aka ce su kare littafin amma sai suka haƙici littafin to da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su sai ba shi littafin da yake gagara koyo yace wa muhaiminan alaihi Qur'ani ya shafe duk waɗancan littattafan gabaki ɗaya dokar su duk ta tsaya gabaki ɗaya kuma ya kunshe su gaba ɗaya duk abin da ake so ‘yan adam su gane su fahimta dangane da Allah to Qur'ani ya kunsa to sai Allah ya karɗa kariyar littafin tunda an haici littattafan baya sai aka kwace daga hannun ‘yan adam sai Allah ya ce inna lahanu na zallar zikira wa inna lahu mu ne muka saukar da azzikir shi ne alkur'ani kuma mu za mu ba shi kariya to kaga tunda littafin nashi ya fi nasu kariyar littafin ba a sanya ta a hannun ‘yan adam ba an Allah ne da kansa ya ɗauki nauyin kare littafin to kaga dole kenan ya zanto ya fi su falala dan maganar da aka saukan masa an ba ta tsaro da kariya har zuwa ranar tashin kiyama wa innahu lakitabun azim la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin ali Allah yake cewa littafi ne wanda yake saukakke daga gwani mai rahama wanda ƙarya ba ta zuwa ta gabansa ballantana ta bayansa a bayansa duk littattafan da suka zo sun yi bushara da cewa akwai ƙur'ani yana zuwa a nan gaba kuma ba wani littafi da zai zo da zai karyata ƙur'ani da annabiyyi na bil ayatin fansaramat waje ina bi kitabin ghayra munsarafin ayatuhu kullama tuliyat yazinahunna jamalu Allahu akbar inna dina Muhammadin huwa aqwa wa aqwa qilan la tadhkuru sawalif wa indahu tala asbahu duk annabawa sun zo da mujizoji da suka tafi sai mujiza ta tafi amma kai da ka zo da mujiza bayan ka tafi sai mujizar ta zauna shine alqur'ani yace to wani littafi ne kuma za a daga bayan qur'ani da alfijir ya ceto rana ta fito sai tocilan ta mutu kuma mai amfani tocilan bayan gafi ina ba ta ana fahimta to haka sai ya zanto kenan shine shugabansu kuma shine mafi falala sannan kuma mabiyansa sun fi mabiyansa maza Allah ya ce hadisi za zo da annabawa wani annabi mutum ɗaya ne a bayan wani ma babu kowa bai imani ne ba wanda ya imani ne wani kuma daga shi ya matarsa ya 'ya'yansa ya ce ina fata al'umma ta tafi su yawa haka kuwa ubangiji mabuwayi da suka yi masa alkawari to wannan shine imani da annabi imani da manzanni sannan kuma sai imani da littattafan Allah mutum ya yarda cewa littattafai ne waɗanda aka saukar daga sama to amma dukkanin su waɗanda ba qur'ani ba at-taura injila da aka ba mu labari sun samu canji sun samu hargitsawa da koyon za ka yi ta cikin bible kawai mutum ya bushe suka wani bajan din ya fito kawai sai ka ga an cire wata chapter in ka ɗauki king james version ka haɗa shi da new king james version za ka iske cewa akwai da abin da ke nan ba shi ke nan ba kuma duk littattafai ne guda ɗaya amma za ka iske nan an canza wannan da wannan shi yasa suke da bashin bashin bashin da yawa saboda mai duk da aka bushe iska kawai su sai wani ya ce shi annabi ne sai zauna cire wani abu to alqur'ani ba a yi masa haka ina fata ana fahimta to imani da littattafan kai imani dukkanin su saukakku ne daga Allah amma shari'a su ba ta tsaya cak sai ne sai alqur'ani shine musulmi dangane da duk sauran littattafan da aka saukar wannan hargitsattsen bible da ake da shi musulmi dangane da shi suna wato fahimta ne guda uku dukkan abin da muka samu a cikin bible ya yi daidai da abin da yake cikin alkur'ani to shi kenan dama wannan sai ya yi ta tafiya ruwa ya tuka kaina dama alkur'ani ya ba mu labari dukkan abin da aka samu wani abu a bible ya ci karo da abin da qur'ani ya ce to sai a watsar wannan yana daga cikin abin da suka kara ke ko kuma abin da aka samu Bible ya faɗa amma Qur'ani yayi tawaqqufi bai ƙaryata ba bai kuma yadda da abu ba a fili bai ƙaryata abun ba babu kuma an batan abun a cikin Alƙur'ani to sai mai shiru a kan ina fata ana fahimta wannan shine imani da littattafai imani kuma da abin da ya shafi ranar tashin kiyama yana buƙatar mutum ya yi imani da ababai masu tarin yawa amma a jimlace dai mutum ya yi imani da cewa akwai ranar da Allah zai tashi duniya ga baki daya bari gani cewa ana mutuwa ana haihuwa ka rika cewa yaushe ne kiyama za ta tsaya inda muna mutuwa muna ana muna tayo a'a akwai ranar da Allah zai tashi duniyar gabaki daya hikimar kuma tashin ta gabaki daya don a saka ma wanda yayi aikin alkhairi ai masa sakayya wanda yayi mummuna kuma to shikenan a saka masa da abin da ya kasance shine abin da ya aikata ma kansa maza Allah ba da labari a cikin hadisi cewa akwai rana wadda take ta ƙarshe wadda za a yi busa wanda kowa zai mutu imani da wannan yana daga cikin imani da mai imani da ainihin wato rukunan mun imani guda shida sai imani da ainihin kaddara mai kyau da mara kyau mutum ya yi imani cewa eh lallai akwai kaddara duk abin da Allah ta'ala ya hukunta zai same shi zai same shi mai kyau da mara kyau idan mai kyau ya same shi to wannan ya sani daga Allah ne in mummuna ya same shi to wannan ba zai dangana wa Allah kai tsaye ba sai dai zai tunani a baya akwai wani abin da ya malu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika da mummunan da kyakkyawan duk daga Allah ne amma mummuna a wani lokacin kai ne kake jawo makanka wa ma asabakum min musibatun wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ina fata ana fahimta so galibin bayan Allah na kwarai wani lokaci sun samu jaraba wanda take mummuna to abinda suke yi suna komawa shi tunani a cikin karan kan akwai inda suka kauce ina fata ana fahimta to ka yadda cewa wannan duk daga Allah ne ba wani wanda ya sai cutar da kai ko ya amfana da kai sai Allah imani da mala'iku shine muka manta ku bayani a kansa ba shi ma imani da mala'iku wajibi ne suna daga cikin abaibai da suke na gaibu ba wanda ya taba ganin mala'ika to kai imani cewa halittu ne daga cikin halittar ubangiji ko wayi da suka hakan rukuni ne daga cikin rukunan imani imani da waɗannan abaiban guda shida kamar yadda muka ambata wanda duk ya same su a cikin zuciyarsa imaninsa yana ƙaruwa sannan kuma aikinsa da ƙoƙarinsa da kwaɗayinsa na samun rahamar ubangiji yana ƙaruwa sannan kuma yana ƙoƙari zuciyarsa tana ƙara nesantar da shi daga saba ma Allah domin imani da mala'iku yana gaya maka cewa suna nan kiyaye da kai suna lissafa ayyukanka suna gadinka suna kula da abincinka su ne waɗanda Allah ya wakala a tare da ubangiji ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi wa Allah ta'ala ce ba ya zuzu min qawlin illa ladayhi raqib tunanin cewa akwai wannan mutum zai yi takasan san in ya imani haka imani da littattafan Allah in an buɗe za a karanta Qur'ani wanda ya imani da wannan zai ƙara samun gamsuwa cewa lallai abin da ya rike gaskiya ne don ya san magana ce daga Allah haka abin da ya shafi imani da manzanni haka abin da ya shafi imani da cewa akwai ranar tashin kiyama duk wannan yana ƙara imanin mutum ya kuma ƙara sa shi ya gamsu cewa musulunci shine addinin gaskiya wanda ya taka wannan martabar to shi yake kira mumini to kuma dama ba wanda zai shiga aljanna sai mumini ina fata ana fahimta a karan fari mumine ne kadai ke shiga aljanna sai bayan tsawon lokaci kuma to sai a yi ta ceto bayan shekara dubu ɗaya miliyan ɗaya sai a yi ta ceto a yi ta fitar da waɗanda suka yi safo wato musulmi masu safo sai a yi ta fitar da su da ceton masu ceto wani ya'yansa za su cece shi saboda ya yi aikin kwarai wani kuma karatun qur'ani wani kuma ainihin sura ga sunan dai abai wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai cece shi wasu kuma gabaki ɗaya ubangiji ne zai cece su bayan shuɗewar shekaru masu yawa a cikin wuta ba za Allah zai kai ya kawo wajen ubangiji ana a bashi ceton al'ummarsa a ƙarshe za a ce ka je ka cire dukkan wanda yake da ƙwayar zarra ta imani in dai ya mutu da ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa to a cire shi daga wuta za a je a cire shi daga wuta to bayan wannan bayan shudewar shekaru hadisi manzo Allah ce za a zo da waɗansu mutane ba ka iya gane komai a jikinsu ya kone sai gurabun da suke yin alwala shine kawai sun zama garuwa sun zama gawayi amma kuma da rai a jikinsu to wannan bayan bilin zakan shi a ƙarshe su ne na ƙarshe da za a fitar daga cikin wuta sai a kulla wuta ba wanda zai ƙara fita ba wanda zai ƙara shiga ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alu lima yuri ina fata ana fahimta to wannan ita ce martaba ta imani su ne a karan farko Allah ya ce qad ablaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una aka ambaci sufofin su guda nawa guda goma sha ɗaya su ne kuma aka ambata a nan ƙasa ƙasa da aka sake maimaita waɗannan sufofin da waɗansu waɗanda tsari ne ɗan kaɗan waɗanda babu su a cikin wato suratul mumini su ne kuma waɗanda Allah ya kira su almuttaqina su ne waɗanda Allah ya ce Qur'ani ya ne masu amfani su ne kada ke amfanuwa da wa'azin Qur'ani tun daga farkon littafi ya ce zalikal kitabu la raiba fi sai ya ce hudan lil muttaqina waɗannan muttaqinan su ne ake kira almuminuna su ne waɗanda Allah ya ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ya ce uidat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis saraa wad dharaa wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ina fata ana fahimta can ma da ya ce zalikar kitabu larai mafi hudan lil mutaki sai ya ambaci sukofinsu guda uku nan ma ya ambaci sunan sukofinsu a cikin suratul rahman ma yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama sai ya ambaci sukofinsu anan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum wa waqahum azab nan ma ya ambaci sukofi waɗannan su ne ake kira almuttaqina su ne ake kira almu'minuna su kadai ke shiga aljanna a karan farko wasu za su shiga bila hisabin wala iqabi wasu kuma za su shiga bayan an tsaye da su an masu hisabi ayyukansu na kwarai sun rinjaya ko da da digo ɗaya ne suka rinjaya ce kalbi littafin ka tafi aljanna wasu kuma a filin farfajiyar azaba da tsananin da suka sha a dalilin wannan sai a yafe musu gabaki da wasu kuma tun a nan ne ubangiji zai sa su a cikin wani abu da ake kira kamar kanafi ya rika bitiro musu laifukansu har sai bawa ya tabbatar cewa ya gama halaka sai Allah ya ce kalbi littafin ka na gafarta maka kamar yadda a duniya na afirta ka ba wanda ya sani ina fata ana fahimta wasu kuma tashin fari za su shiga aljanna babu hisabi babu hisabi wannan suna da yawa daga cikin mai su ne aka ambata as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sai Allah ya sallatun min al-awwalin wa qalilun to waɗannan as-sabiquna as-sabiquna a cikin suratul waqi'a su ne kuma a cikin suratul tauba malamai suka hada alaka suka ce Allah ta'ala ya ambata wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabahuhum amma bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an sune na farko wanda suka shiga musulunci a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yi hijira daga kuma cikin waɗanda suke 'yan gida 'yan garin madina su waɗannan ana tashi kawai za a sanya su aljanna don sun ga idansu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu ta yi imani da shi sun raka shi sun je jihadi sun yi yaƙi a bayansa sun yi sallah a bayansa kai kuma sai bayan bayan bayan shekaru kazo ashe ba za ku taɓa zama ɗaya ba ina fata ana fahimta sai aka ce to na bayan ma za a samu a ciki na farkon can suratul wa'iqa aka ce da yawa daga cikin na farko za a samu za su shiga aljanna ba hisabi babu iqabi amma na baya ba akwai yan kadan waɗannan yan kadan din sune wallazina tabauhum bi ihsani waɗanda suka biyo bayan almuhajirun wal ansari da kyautatawa a cikin su din menene kyautatawa anan shine can ubangiji ya ambata mana kyautatawa da ake nufi da Allah ya ambace su a can cikin suratul mujadala ban manta ba ya ambace al-muhajirun ya ambace al-ansar al-muhajirun yace humul muflifun yace wallazina tabawu ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه yace fa ulaika humul muflihuna wannan yan madina kenan don ya ce wallazina tabawwa ad-dara ko wadanda suka gaji gida yan madina kenan sai Allah yace kafin nan ya ambaci su kuma al-muhajirun yace dukiyar fai'u in an samu ta ya za a raba ta sai yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله sai Allah yake ulaika humus sadiquna sune masu gaskiya waɗanda duk suka yi hijira Allah ya ce su ne masu gaskiya a cikin mai a cikin imanin amma waɗanda suke ‘yan gida ba mutanen madina Allah ya ce homul muflifuna sun ci nasara sai Allah ya ce wallazi na ja'u min ba'adihim su ne wallazi na ja'u min ba'adihim waɗanda suka zo a bayansu har duniya ta tashi kenan ya ƙulo na rabbana gafir lana ولإخواننا الذين سبقوا ne والذين تبعوهم بإحسان din a can ina fata kuna fahimta su ba su ga annabi ba ba su sallah a bayan annabi ba su jihadi tare da annabi ba amma an yi kaito musu shi kuma sun yi imani da shi to kaga lalle ladan su ba za ta kai wanda a ko yanzu da ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu aka ce in kai sallah a masallacin sa kawai ka fi wanda ya sallah a kowane masallaci da lada dubu to ina da kuma wanda a masallacinsa kuma annabin ne limaminsa kaka ya dace a ce a cikinsu akwai da yawa sannan akwai 'yan kaɗan a cikin 'yan baya 'yan bayan nan su ne waɗanda suka bi bayan waɗancan da ihsani ihsani shi ne mai suna cewa ya Allah ka gafarta mana da 'yan uwanmu da suka rigaye mu yin imani wala ta ja alfi qulubina gillan lil ladina amanu ya haula wala quwwata kalli wannan aya ya Allah kada ka sa mana gilli gilli damuwa akan yan uwanmu da suka yi imani ka gafarta mana ya ubangiji wannan shi ake kira ihsani ina fata kuna fahimta to waɗannan su ake kira almu'minuna sai martaba ta sama ta kololuwa ita ce al-ihsan al-ihsan shine bautata ma Allah kamar kana ganin duba yadda ɗan siyasa idan zai je wajen gwamna ko idan zai je wajen shugaban ƙasa wace irin shiga yake wace irin natsuwa yake zai yi ka je wajen gwamna za ka je wajen gwamna ka bar waya ka bude kana ganawa da gwamna an kira ka a waya irin tom ɗin nan irin mai ƙarar nan zai wahala kaga ba ladabi ko wajen sarkin garin kuri za ka je ka yi kokari ka kashe waya ko ciya mu saboda mai kana ba ka san wani abun da zai interrupting din wannan ganawar ta ku to sama da irin wannan natsuwar ake bukata ka yi lokacin da za ka zo masallaci da aka ce ku zu zinata ku bi inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu din ku riƙi adanku da tsafta lokacin da za ku zo masallaci ganawa da ubangiji domin ya fi ƙarfin ganawa da gwamna ballantana shugaban ƙasa ballantana ɗan majalisa to su masu isani idan suna bautata ma Allah wato kamar suna ganin ubangijin gayanan a gaban su suke bauta Allah to kaga ya kake tsammanin kyautatawa kuma wallahi in kana karanta tarihin sahabbai za ka iske ire-iren waɗannan mutane urwa ibn zubayr wanda ake yana daga cikin waɗanda ake kira fuqaha usaba'a sai guda bakwai da suka zarce kowa a cikin tabi'ai shi Urwa ibn Zubair dan gidan Zubair ibn al-Awwam Zubair kuma dan gidan wato yar uwar Aisha sannan kuma gashi dan gidan Zubairu ne Zubair kuma dan gidan Safiya ce Safiya kuma gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan maza Allah ya ba ubansa certificate ya ce kowane annabi yana da hawari ya ce ni hawari na shi ne zubairu bin lawa sannan ta ɓangaren kuwa kuma ɗan gidan asma'u ne asma'u ita kuma ya gidan siddiƙa sayidina abubakar shi kuma sayidina abubakar shi ne siddiƙin wannan al'ummar da nassin hadisi maza Allah ya ce a cikin wannan al'ummar wanda ya taka martabar siddiƙi shi ne sayidina abubakar to ka duba darajarsa to yana cikin fuqaha usaba wata ran ya je yaki ya je jihadi sai aka soke shi da kibiya kibiya ba aka daka ta a cikin cinyarsa ta shiga shigewa wadda in a yau ne kaga kawai za a je a yi maka allurar kashe abun nan da abun nan to su a wancan lokacin bincikewa ake da ƙarfi to ta yi shigar da kuma dole yana bukata ko dai a yi tiyata ko kuma a karye ta sai a fincike ta aka ce to hanyar da za a bi kawai a bari sai ya shiga sallah domin ita ce hanya mafi sauki da za a cire kibiyar suka bari ko sai da ya kabbara sallah aka zo aka kama kibiyar aka fincike ta saboda mai yana ganawa da ubangijinsa a lokacin zuciyarsa da jikinsa ga baki ɗaya suna tare da ubangijinsa ya manta da komai a duniya haka ake son bayan to wannan su suka taka martaba ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-iman huwa al-iman yanzu waɗannan su ne muke zagi a yau mutum zai zo ya tsaya sallah minti biyar idan yana da uzurin tafiya kano cikin minti biyar ɗin nan ya gama uzurin har ya je kanan ya dawo dama shaitan ba inda yake wasu wasi sai ka zo yin sallah to irin waɗannan kuma su ne yake zagi irin waɗancan na fata kuna fahimta so waɗannan malam ya kawo su ne ala sabilil misal ba su ne kadai nau'in ibada ba sai ya ci gaba ya ce wa minhu yana daga cikin nau'ikan ibada wanda Allah kawai ake mawa shine yace addu'a yin addu'a addu'a ibada ce bayan Allah babu wani dan adam guda daya a bayan ƙasa wanda bai da bukata zuwa ga ubangiji duk abin da kake bukata shine ɗaya ne a cikin guda biyu ko biyu ne babu na uku abu na farko Allah ya rufa maka asiri a duniya idan kai musulmi ne abu na biyu in ka mutu Allah ya sanya ka aljanna in kuma bayan wannan in wanda yake ba musulmin kwarai bane shi duniya kawai yake so man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati in qala ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ashe mutane kala biyu ne akwai wanda duniya kawai yake so to ba yadda za a yi ka samu duniya kuma sai abin da Allah ya rubuta maka muminai kuma suna son duniyar kuma suna son kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira saboda haka sai ya zama wata hanya ake nema shine hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine al-akhdh bil asbab hanyar da zaka ci nasara hanyar da zaka ci nasara cikin duniyar da kake so ka samu in arziki ne akwai hanyar neman sa in mulki ne akwai hanyar neman sa in sarauta ne a in kudi ne in me duk abin da kake so akwai hanya lukon wannan hanyar ta halal bata ci karo da tauhidi ba idan kuma lahira kake so to akwai hanyoyin da ake nemanta to duka waɗannan abaiban suna bukata addu'a wanda ke san duniya yana bukata ya roki Allah domin shine ke da duniyar shine ke da lahira wa inna lana lal akhirata wal ula lahira ta mu ce duniyar ma ta mu ce haka Allah ta'ala ya faɗa so ashe kowane bangare tana bukatar addu'a to ita kuma addu'a ubangiji mabuwayi da daukaka ya ambace ta da cewa ibada ce ubangiji ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili ubangiji ku yace ku roke ni in an samu ku kira duk wanda wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in an samu ku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati a madadin yace an du'a'i dan me don a nuna maka addu'ar ibada ce sai ce lalle waɗanda suke girman kai an ibadati a bisa kirana a bisa addu'a a bisa roƙona a bisa bauta man sayadkhuluna jahannama dakhirina to za su shiga wuta suna kaskanta to ashe addu'a ibada ce ina fata ana fahimta to babu inda kuma ake shirki da Allah a wannan zamanin namu a wajen addu'a ni ba wajen addu'a dan sun ka duba abin da ya rikita kasar mu ke domin kasar mu kaga kalolin mutane guda biyu ne ko uku ko dai mai bin addinin musulunci ko ko mai bin addinin gargajiya ko ko wanda yake bin addinin kiristanci to mai bin addinin musulunci in ka dawo a cikin gida yanzu kaga malamai kashe uku ne kashi na farko su ne malaman da suka iya addu'a su ba za ka tambaye su komai ba alwala sallah azumi karka tambaye su abinda suka iya addu'a bangare na biyu su ne malamai waɗanda su abinda suka iya su kuma su suna nan su kallukan farautar 'yan siyasa ne duk abinda ɗan siyasa yake so to suna da ayoyi da hadisan da za su zo su kukuta shi a cikin to su ma suna cikin ni'ima da jin daɗi ɓangare na uku su ne malamai waɗanda suke magada annabawa rabbaniyun waɗanda aikinsu karantar da mutane menene karantarwa sallah azumi zakka haji zama da iyali to kuma waɗannan suke cikin bala'i da yunwa da fatara ina fata kuna fahimta to in ka koma ɓangaren kiristoci ma su ma haka suke duk abin da kake nema akwai cocin da za ka je za a yi maka tsafi to waɗannan da waɗancan ɓangaren na musulman waɗanda su malamai ne ba su iya komai ba sai addu'a a tunaninsu amma ta shirka da na ɓangaren musulmai da na ɓangaren su ne suka rikita najeriya saboda su ma 'yan siyasan kala uku ne akwai wanda in ya tashi shi kawai bai ma iya addu'a ba shi yana da malaman da za su masa addu'a in ma mutuwa ya za a ce to a aje gawa sai masa istijibari sau dubu hamsin kafin abin ne yi kenan an masa wanka yi kenan wanke da soso da sabulu wallahi kuwa to wannan shine hatsarin da al'umma suke ciki to su waɗannan su suka hargitsa Najeriya a yanzu sai zama kawai duk wani rubabbe idan ya taso in musulmi ne to yana da irin malaman da za su yi masa shirka sai ya zo ya danke mulki to in ya danke kuma dama bai iya ba su ma can bangaren kiristocin haka ne duk halin da muka samu kanwa ciki ke kowane ɗan siyasa yana da malami amma malamin da zai koya masa al'akubari ko ishimawi ko iziya ko risala ko karanta masa ayoyin da suke magana akan adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ko karanta masa inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha a a ba wannan malamin malamin sa ne kawai da zai kawo passport ɗinsa ya auna shi Saudiya ije masa roƙon Allah a can a gindin Kaaba ya ci gaba da zalunci da cutar mutane to su ma kiristocin haka ina fata kuna fahimta to a nan aka samu matsala ita ibada wato ita abin da ya shafi ainihin addu'a malamai suka ce wato kai kuka zuwa ga Allah suka ce kashe biyu ne addu'a ko dai ta dama addu'a wanda za ka ɗaga hannu kana neman Allah ya biya maka wata bukata wannan ita ke kira addu'a'u matsala ko kuma ya zanto addu'a'u ibada shine addu'a ibada da muke yi sallah azumi zakka haji duk wannan ma ana kiranta addu'a ina fata ana bayyana to duka wannan bangarorin guda biyu Allah ne kawai ake fuskanta duk wanda ya fuskanci wani da wannan ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'in ba Allah ba to sai a ce shikenan yayi bankwana da musulunci jama'a muna gane wannan abu ne babu wanda Allah ne kawai ke bada abun kai sai ka nufi wani da shi to kaga ibada ce to ibada kuma ba wanda ake mai ita sai wanda ya halicci bayi kai kuma sai ka nufi wani ya biya maka bukata irin abin da baya iya biyan bukatar sai Allah ne kawai ke biya sai ka nemi biyan bukata a wurinsa sai ce ka ɗauki haƙƙin Allah ka kai ma wani shi ke nan kai ban kwana da musulunci ko da ko kullum kana faɗin la'ira a illallah ko dubu to kai ban kwana da musulunci ina fatan kuna fahimta ke zama na ya ce yana daga cikin nau'in ibada ya ce addu'a ina fatan kuna fahimta bari ƙara ba ku misali yanzu ubangiji ya ba mu labari cewa shi ne kaɗai ke azurta bayi wa huwa allazi yabsutu ar-rizqa li ibadi shi ke ba da arziki ga bayi sai ka je ka nemi a yi maka sihiri domin ka samu arziki a nan ka yi imani da Allah kenan ba ka imani da Allah Allah shi kaɗai ke ba da haihuwa ke kuma sai ka je jikin kabari ka roƙi na kabari kana da matsala haihuwa ka duba zakariya da annabawan Allah Allah suka roƙa ya ba su haihuwa wa zakariya idina da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الله أكبر قال نبي الله إبراهيم يلوك الله ملائكو سكي مسا بشارة سكي مسا بشارة ita da kanta ta ce a alifu wa ana ajuzun wa haza ba'al shekha inna haza la shekhu mai mala'iku suka ce mata a ta'ajabi da min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bai a ƙarshe ko sai ta yi ta samu cikin farko kawai shi kenan sai ga ɗa ismail daga nan kuma sai ciki na biyu ga matarsa ta gida wanda ita ce aka to da ita daga gida sai ta haifi wa ishaq shi da kansa ya ce alhamdulillahi lalli wa habani alal kibari ismail wa ishaq inna rabbi da sami'u du'a Allah ta'ala ce bai wasa ce in ya ga dama ya baka ƴaƴa maza zalla in ya ga dama ya baka mata in ya ga dama ya hada maka biyu maza da mata in ya ga dama ya baka bakararre a cikin suratul shura ya habu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويهب ما يشاء إناث ويهب ما يشاء حكيما baiwa Allah ce yake kyautarsa kai sai ka tashi ka je wajen boka ko kika je wajen boka kaga anan kayi mai kenan ka karkatar da wani nau'i na abin da ya dace ka yi na roƙon Allah sai ka mika shi zuwa ga wani to shi yasa sai ce addu'an nan ibada ce shi yasa Allah da kansa cikin alqur'ani wurare da dama sahabbai suka tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk in sun tambaye shi zai zo da kalmar qul wuri da dama ka duba wurin farko Allah yake wa yasalunaka anil ahilla suratul baqara sai Allah yake qul hiya mawaqitu lillah da ya gaba yake wa yasalunaka ma za yunfiquna sai Allah yake qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ya gaba ya ce wa ya sa'alu na ka'anil kamri sai Allah ya ce ƙol fi jima ismin kabirun wa malafi ulilla ya gaba ya ce wa ya sa'alu na ka'anil amfal sai Allah ya ce ƙol amfalu lillahi gaba ya ce wa ya sa'alu na ka'anil jibali fa ƙol yanzu buhar haka duk ya sa'alu na ke za a ce ƙol amma da suka ce ubangiji magwayi da ɗaukaka ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni fi shi qarib wa iza sa'alaka ibadi in bayina sun tambaye ka ina nake bai ce ka ce masu qul ba sai ce fa inni qaribun ka ce masu ina nan a kusa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ya ce mun fi ka kusa kai dan adam da igiyar jannaye wannan abin da bature ke ce ma jokula ben jijiyoyin da in an yanke su an raba ka da rayuwa to Allah ya fi ka kusa da wannan jijiyar shi yasa ubangiji yayi challenge din duniya yace falawla idza balagatul hulquma wa antum hina idin tanzurun sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusurun a wani wurin ubangiji yace ba yakunu min najwa salasatun illa huwa ma'ahu wala ratuhu ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو aina ma kanu so shi duk inda kake in ka roki Allah Allah yace ka ce masa fa inni qaribun ina nan a kusa ujibu da'wata da'i ina ansa kiran duk mai kira idan ya kiraye ni amma da sharadin fali yasdajibu li sunni an samu wali yu'minu bi kuma su imani ne lalle hakika in suka yi imani da ni kuma suka ansa kirana to zan ansa musu addu'a su shi yasa yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safari فقلنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أسم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا abu musul ashari yake cewa mun kasance na tare da manzala sallallahu alaihi wasallam in mun haukan tudu sai mu kwalla da karfi mu yi kabbara in muna gangarawa ma sai mu yi kabbara sai manzala ce ya ku taron mutane ku sani ku sassauta ma kanku wato muryar ku ku yi kasa da muryar ku domin wanda kuke kira ba bebe bane ba kuma kurma bane ba kuna kiran mai ji ne da mai kuma gani so duk sadda za ka yi addu'a ba sai ka tsaga muryarka ba a'a wala ta jahar bi salatika wala tukhafi biha wabtaji baina zalika sabila tunda wasu sun fassara as-sala anan gurin bi ma'ana addu'a ina fata ana fahimta haka kuma ubangiji magwayi da daukaka ya nuna cewa yo aiki yana duk inda kake ubangiji yana nan da iliminsa yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah da wanda in ya tashi tafiya da rana zai bi wajen da yake ko ina haske da wanda in ya tashi tafiya da daddare zai bi inda yake ko ina duhu to a wurin ilimin Allah duk ɗaya ne duk ɗaya ne da wanda ya bar magana a zuciyarsa bai furta ba da kuma wanda ya da amfakowa irin wannan a wajen Allah duk da yi ba bambanci ashe bayi suna bukata me su gode ma Allah su kira ubangiji su yi su yi su roƙe shi shi zai amsa duk yadda ka kira ubangiji a cikin dare a cikin yini ubangiji zai zai karba ka duba Aisha radiyallahu ta'ala ana take faɗa lokacin da Allah yake kasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Aisha tace tsarki ya tabbata ga Allah tace matan nan anan ta zo a bakin kofar daki manzo Allah yana kofar daki na ni ina daga ciki take gaya masa matsalar da ta faru tare da mijinta manzo Allah yake gaya mata to ki tafi ni Allah bai saukan man da wani abu mijinta yi mata zahari zihari kuma a lokacin jahiliya shine ka siffanta matarka da mahaifiyarka ko yarka to kana faɗi mata haka to ta haramta a kanka ba za ka ƙara saduwa da ita ba kuma ba za ka sake ta ballantana ta je ta yi aure tana nan ita ba mata aure ba ita ba wanda aka saka ba haka suke a jahiliya wani nau'i ne na cutar da mata to sai musulunci yanzu farkon wanda aka yi ba wannan zihari ita ce kaula bintu sa'alab mijinta yi mata zihari ga kuma ‘ya'ya ga shekaru ya ja ta zo wajen manzo Allah ta kawo kuka manzo Allah yake to kiji ku zauna a wannan tsarin da kuke akai domin babu wata aya da aka sauka ma ta fita sai ta dawo ta sake kwakwal ta ce amma ikin Allah ga na girma ga ‘ya'ya ‘ya'ya za su tozarta manzo Allah ya ce wallahi Allah bai sauka man wani hukunci akan wannan sai ta koma ta daga hannu tana ya ubangiji ka saukar da wani hukunci mana ta sake dawowa haso uku wannan shine Allah ya kaito yace Allah ya ji sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawja Aisha tace tsarki ya tabbata ga Allah yana saman saman al'arshin sa amma ya ji abin da take faɗa ni da ke cikin ɗaki ko ban ji ba ashe ba ka da bukata ka je wajen boka ba ka da bukata ka je wajen mai malamin tsubu don me wanda yake biyan bukatar kowan yana nan kusa da kai da iliminsa ina fata kuna fahimta ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya yi kashe ni kamar yadda muka faɗa muka ce addu'a tana kasuwa kashe biyu ko dai addu'a ta matsala bukata gare ka ka roƙi allah ka ya biya maka ko kuma addu'a a zaman ibada wadda muke yi kamar sallah kamar azumi kamar zaka to dukkaninsu suka ce suna tarayya da juna ina fata ana fahimta za a iya in roƙon Allah kake yi to shi ma sunansa ibada to ballantana kuma in sallah kake ko azumi shi ma sunansa ibada shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa fa kullun du'a'in ibadatun duk wata addu'a da mutum zai yi ko dai addu'a da sunan bukata ko addu'a da sunan sallah wanda zaka ruki kana ruku'u da sujada mala yace dukkaninsu wannan suna a matsayin ibada zuwa ga Allah domin ubangiji babuwayi da ɗaukaka ya haɗa masu waje guda ya ce ƙudu rabbakum tabarru'an wa kufiya innahu la yuhibbul mu'tadi ƙudu rabbakum ku bautata ma ubangijin ka iya cewa ku roƙi ubangijin ko ku bautata ma ubangijin in ka ce ku bautata ma ubangijin ku ya shafi ya addu'ar in kun tashi roƙo ku roƙi ubangiji to roƙon ubangijin da za ku shi ma sunansa bauta don Allah kuka roƙa ba wani ina fata kuna fahimta yace idan kun tashi ku roƙi ubangijin ku tadarruan kuna masu kaskantar da kai sannan kuma kuna masu rusunawa inda ku la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu ƙetare iyaka ina fata kuna fahimta nau'i na biyu suka ce addu'a tana a matsayin me tana a matsayin ibada saboda in mun ɗauki ibada wadda muke yi a haka to Allah ya ce ba ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka to ba wanda ake mawa sai Allah idan kuma mun ɗauka bukata wadda ake roƙo Allah ya biya to ita ma sunanta ibada ita ma Allah ya haɗa su a aya guda ɗaya Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan wa annal masajid al masajid wasu malamai suka ce wato gabobi da ake rusunawa ana bautata ma Allah su ne guda nawa guda bakwai tafin hannu guda biyu guyoyi guda biyu sannan yatsun kafa guda biyu in ka hada ya zama shida sannan kuma sai ka haɗa da goshi da hanci ya zama guda bakwai ke to wannan ba wanda ake rusuna mawa a kansu in ba Allah ko ko masajid suka ce wajejen da ake ibada kawo masallatai ba a shiga a bautata ma wani ba a shiga a kira wani wanda ba Allah ba a ciki in ba Allah ba to kaga kenan ya shafi ibada wadda za ka ɗaga hannu kana neman bukatar ka ta biya ya shafi kuma ibada wadda za ka bautata ma Allah ta hanyar ruku ko ka bautata ma Allah ta hanyar mai sujada ina fata an bayyanta ubangiji ya haɗa su a wata ayar hanyar a cikin suratun maryam lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam babansa yake cewa la illam tantahi la arjumannak واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر سأستغفر لك ربي إنه كان به يكيا أقبل ميتي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن يكون ربي بدعائي ina fata kuna fahimta kaga yace wa akazilukum zan nisace ku wa ma tad'una min dunillah aiwa mata da una aiwa mata abudu da min dunillah zan nisance ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wa adu rabbi zan roki ubangiji na ko zan bauta ma ubangiji na asa an yakuna bi du'ai rabbi shaqiyan ina fata kuna fahimta Allah ko yace falamma atazalum wa ma ya'buduna min dunillah وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yayin da ya nisance su ya kaulace musu da abin da suke bautata ma wanda ba Allah ba Allah ce sai muka yi masa baiwa da haka da yaqub kuma dukkanin su muka san yansu zanto annabawa ashe kenan ya shafi ibada wadda mutum zai yi tsakaninsa da Allah ta neman ya biya masa bukata ya shafi kuma ibada wadda take da sunan bautata ma Allah ta hanyar karya waɗannan gaɓoɓi guda bakwai dukkanin waɗannan ana kiransu wato addu'a ana kiransu kuma ibada sai abu na ƙarshe da zan faɗa tun da lokaci ya riga ya yi shine ita ibada bayan Allah tana da ka'idoji da kuma sharuɗa da ake bukata mutum ya cika a baya muka ce dukkan abin da dan adam zai yi to ya riki sababi na halal wanda Allah ya halatta masa cewa hanya ce ga ta in an bi ta za a ci nasara akan abin da yake nema bayan ya riki sababin kuma to sai ya tsaga hannu ya roki Allah yi daukar sababin ibada ne bai ci karo da tauhidi ba sannan daga hannu a roƙi Allah shi kuma ibada ne saboda haka yana daga cikin abin da ake bukata duk lokacin da bukata kake da bukatar wani abu a wajen Allah ka roƙe shi roƙon ibada ne bayan ka riki sababi kuma sai ka dogara zuwa ga Allah ka riki sababi ka yi addu'a to kuma sai ka dogara ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai yi addu'a ba a madina sai da ya je badar a badar ga kafirai sun fito mutum dubu ga makami jarumawa masu ƙarfi waɗanda ake magana su a fagen yaƙi sannan kuma ga ya tura gudun rundunarsa wadda sun fito ba da niyan yaƙi ba amma kuma allah ya hukunta mutum dubu nan ko mutum ɗari uku da 'yan tsoriya me zai faru annabi a lokacin ya fita yana yin addu'a ya daga hannunsa sama yana ya ubangiji ka cika man alƙawarin da kai ba ya ubangiji in an hallaka wannan yan tura gwatsin runduna wallahi ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba ya Allah cika man alƙawari ya daga hannu yana addu'a har mayafin da ya faɗi sayyidina abubakar ya ɗauki mayafin ya yafa masa ya ce ya isa magiyar da kake ma ubangiji zai cika maka alƙawarin ba sai Allah ya saukar da aya in tattaki suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin Allah ya ce in tattaki suna rabbakum tuna lokacin da kuke neman agajin ubangiji sai Allah ya ce maku an ni mu duku wallahi ne zan kare ku fasta jaba da ku sai Allah ya ansa muku addu'a ya ce zan kare ku da mala'iku guda dubu uku to ko mala'ika guda ɗaya ka sofar ɗan mutum zai iya yaƙi da shi ba zai iya to amma wannan dan a sa mai sakina natsuwa su ƙara natsuwa a cikin zuciyarsu ubangiji ya ce wallahi zan saukar da mala'iku guda nawa guda dubu uku murdifina wani na bin wani irin saukar da sojoji suke yi ba kuna gani ban ana soke sojoji daga kan jirgi ai wani bayan wani ne ko in suna fitowa a mota duk wannan salon daga qur'ani ne aka koya ba wani gwaninta ba ne ba an sauko a guje an fadi an bi sahu an dabe an duk wannan in ka karanta tarihin yadda manzo Allah ya yaki duk akwai wannan shi yasa Allah ya ce murdifina wani na bin wani wannan na takawa yana daga kafarsa wani a wurin zai mai da kafarsa to kaga a takaice mahallin shayi manzo Allah sai da yaje badar saboda haka yan uwa musulmi matukar abinda wannan darasin yake nunawa na yau shine me shine ibada karka takaita ta a sallah da azumi da zakka da haji lallai wannan wani kaso ne na ibada kamar yadda muka ambata sannan imani sannan ainihin abin da ya shafi ihsani wannan duka suna a sahun ibada na farko amma bayan wannan ma ka sani cewa addu'a da kake daga hannunka kana yi ita ma ibada ce kautar da ita zuwa ga wani ya biya maka bukata wanda ba Allah ba to nan kuma shirka ce mai girman gaske sannan kuma ku gane cewa ita ibadan nan ita wannan addu'ar da ake cewa mutane su yi Allah ne ce idan kun roƙe shi zai ansa to tun da zai ansa dan menene kai zaka ce sai in wane ne yayi addu'a Allah zai karba sai din baka imani da Qur'ani Allah da kansa yace duk wanda ya kira zai karba amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun wane ne ke ansa kiran mutumin da yake cikin damuwa da tsanani akwai wanda ke ansa an ba Allah ba shin kuna da wani abun bauta wanda ba Allah ba sai Allah ya ce balhum qaumun ya'diluna bari mutane ne masu ketare iyaka so babu wani mutum wanda za a ce sai in shi ne ya addu'a Allah zai karba wannan ba a cikin addinin musulunci ba duk wanda ya addu'a Allah zai karba sannan kuma abu na ƙarshe ku gane ya ko bayan Allah addu'a tana da matakai iri-iri da babban matakin da kana so Allah ke karba addu'a ka shine ka yawaita cin halal kai taka tsantsan da haram daga kayi addu'a Allah zai karba muna roƙon Allah ta'ala wannan su ne kaɗan daga cikin nau'i'ikan ibada da malam ya ambata kamar yadda malam ya riga ya karanta sauran za mu bayanin su sati mai zuwa insha Allah ta'ala muna roƙon muna roƙon Allah ta'ala ya ya yi mana gamdakatar ya kuma karbi addu'o'inmu ya sa mu cikin bayansa na kwarai waɗanda za su bautata masa bauta wadda babu shirka a ciki duk waɗanda ke da tambaya aka ce za su iya rubutowa zuwa sati mai zuwa kuma za su iya rubutawa idan suna da layin whatsapp group da ake turawa na zaunukan da ake tura fasawa za a iya amsa musu insha Allah ko ta facebook